بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ubangiji yana faɗawa ahlul kitabi yana faɗa mana muwa allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su ilimin littafi kamun zuwan manzon Allah da Qur'ani sallallahu alaihi wa sallama ya'rifuna sun san annabi sallallahu alaihi wa sallama kama ya'rifuna abna'ahum yadda suka san ƴaƴansu har ma Abdullahi bin Salam yace na san annabi da yadda nake sanin ƴaƴana ke domin idan matata ta yi ciki ɗana za ta haifa amma ban san abin da za ta haifa ba ko namiji ko mace amma shi annabi na san shi fiye da yadda na san ɗana ya rifuna ko kama ya rifuna abin annabi na kaziru an kusan ko rayuwar amma waɗanda suka yi asarar kansu tare da haka tare da sun san shi sun san gaskiyarsa amma da yake sun yi asara فهم لا يؤمنون سوء في إيماني دشيبا سبب الدنيا سارة ومن الله من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أتكين الظالمين wani azzalumi ne ya fi wanda ya karyata ayoyin Allah wanda yi wa Allah karya ya karyata ayoyin Allah yin yi wa Allah karya da karyata ayoyin Allah duka abu ɗaya ne don duk wanda yi wa Allah karya ya karyata ayoyin Allah da suka ce kar a yi wa Allah karya ya Allah ya zina mulkita wa ya harifu na kuma ya nuna الذين خذلوا أنفسهم بالعلم ومن أذلوا ممن افتري الله كذبا لو كذبوا بآياته أتين الظالمين والظالمين يبي وأن ينكا الله قرية وكما يقرية آيوين الله سودة يهود sun ƙaryata Allah sun ƙaryata ayoyin Allah Allah ya sa an rubuta sunan manzon Allah da sifofinsa duka a cikin littattafansu sun ce ba ai haka ba to kaga sun ƙaryata Allah kenan annabin da suka sani ya zo ya zo da alkur'ani ya zo da da da da mu'jizarsa sun ce ba su yadda ba kaga nan sun karyata ayoyin Allah sun karyata Allah sun karyata ayoyin Allah wato a cikin irin wannan madda ta zo da qur'ani da waw sautara wa manazlamu ta zo da fa sau shida fa manazlamu ma'anarsa dukkan azzalumai babu azzalumin da ya fi wanda ya kaza to da ya kamata in an faɗi babu azzalumin da ya fi wanda ya kaza to daga nan ba za a samu wanda ya fi wannan ɗin ba shi kuma amma duk da haka an samu ya kai sau goma sha biyar na ba shida na tara amma duka gabaki da ne makomarsu ɗaya ne duk da ƙarshenta an ƙaryata ayoyin Allah an ƙaryata Allah dukkansu gaba ɗaya kowane abu suka ambata ƙarshen ta haka ne zai zama sun ƙaryata Allah sun ƙaryata ayoyin Allah lokacin da baya ce innahu la yuflihu zalimuna duk wanda yi wa Allah ƙarya duk wanda ya karyata ayoyin Allah ya zama azzalimi wanda ba kamarsa kuma riga an gaya mana kullum qur'ani inna la yuzlu zalimuna azzalimai ba sa samu babbar rabo ko na ko karamin ma za- ba za mu samu ba sai sun tuba
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون
ومن أظلم ممن ابتلى الله كتبنا كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون
يوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون آه، ranan da za mu tara su yana zuwa za a tara su ranan tashin kiyama duk da baki da za a tara kowa da kowa wa yau na jami'an sun mana kuru illazi da asharaku bayan su an yi hukunci wa masu littafi an sa an saka musu da ƙaryata ayoyin Allah da ƙaryata Allah to sai a kawo mushrikai kuma su ma sun yi wa Allah ƙarya sun ƙaryata Allah Allah ya ce babu wani abun bauta sai shi shi kadai sun ƙaryata wannan sun ce akwai sun bauta abun banza dodanni su ma sun ƙaryata Allah sun ƙaryata ayoyin Allah suke cewa la ilaha illallah ba abun bauta sai Allah don Allah da kansa ya ce la ilaha illa ana fattakuni babu wani abin bauta sai ni kadai fattakuni ku ji tsoro na to duk wanda ya bauta wani Allah ya karyata wannan abin da Allah ya faɗa kuma kullun shari'a tana ce mana la ilaha illallah babu abin da ake bautawa da gaskiyar cancanta sai Allah wanda ya karyata wannan kuma ya karyata ayoyin Allah yawon munashihun jami'an su mana koyi lalata ashiraku aina shuraka'ukum alladhina kuntum taz'umun sai mu gaya wa masu bautan dodo mu ce musu ga lahira ta yi da kun ce lahirar ba za ta zo ba to gashi ta yi kun ce ko da lahiran ta yi ma a kaddara in lahiran ta zama gaskiya ma dodannin ku za su cece ku to ga lahiran ta zai zama gaskiya ina dodannin naku wanda suke rayawa akwai dodannin da suke bautawa aina shirka ku da zai kuntum tasumun ina dodannin nan naku wanda kuke rayawan abun bautawan ku ne kuma za su cece ku a lahira ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين kuma fitinarsu ba za ta zama ba sai ka ji amsar da za su bayar a ranar lahira nan za ka gane fitinarsu ta bayyana dama ubangiji na cewa wa qatilu mata la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa yakuna ad-dinu lillah tsafi dai fitina ne duk wanda yayi wannan fitina za ta koma kansa illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen in an tambaye su ina dodannin naku da kuke bauta kuka ce in lahira ta zama gaskiya ma za su cece ku sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse da kai ya Allah ubangijin mu mu wallahi ba mu taba yin tsafi ba Allah ce a'a ku yi ƙarya a duniya ku zo nan ma lahira ku yi ƙarya Allah ce a rufe min bakin su sai a kulle bakunan su ce to jiki faɗi gaskiya wata shi da arzo ba ka ne sai wuna hannaye su yi ta magana kafafuwa su ta magana ƙarya ne sun yi tsafi sun yi tsafi sun yi tsafi sun yi tsafi sun bauta wani Allah hannaye su faɗa kafafuwa su faɗa dukkan jikin su ya faɗa sai a buɗe baki a ce to ga kai ƙarya ga jiki ya faɗi gaskiya hannaye da kafafuwa sun faɗi gaskiya
انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون يا رسول الله دوب يد لمري يا زما كيف كذبوا على أنفسهم يا يا سكي كريا سكي وكان سكريا da su mazafa ne a duniya sun ce wannan dodannin za su cece su a lahira in ma lahirar ta zama gaskiya haula shifa'una inda Allah to ga shi sun ce sun wallahi rabbina ba su taɓa yin tsafi ba ga shi sun yi wa kansu ƙarya ƙaryarsu ta ta ta fito fili unzur kai baka zabu wa nafuse wa dalla nu ma kanu yaftaru abin da suke ƙarya rayawa cewa suna da dodannin da suke bautawa za su yi shi a lahira duk ya bace musu magana ta bace musu لكن كمسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله ورسوله abin da yake faɗa wannan larabci yin jikin tabbata tun daga zuciyarki har bakin cikin yadda Allah shi kadai ne shi ne ubangiji sama da ƙasa shi ya yi shi yake yin komai shi ne muke wuta shi kadai to kin ce kin yadda Allah mu rubawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan Islam ka bayan Annabi Isa ya wuce ko kin ce kin yadda Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi da yadda ayi wa Annabi Isa yana da uwa ba shi da uba ayi Adam ma ba uwa ba uba in yadda da kake kawara insha alhamdulillah yanzu ke zama musulma duk abin da yake na musulmi ya zama naki duk abin da yake wajibi akan musulmi ya zama abin wajibi akan wanda za ki za ki je gida ki wanka akwai yanzu ke da ake alwala da yadda ake sallah za ki sallah biyar kullum wannan irin wanka da za ki yanzu in kin kwanta da mijinki dole sai an yi wannan wanka sannan ake yin sallah kuma akwai jini da yake zuwa wajen mata na haila idan wannan jinin ya zo ba za a yi sallah a lokacin wanka ba sai ya ɗauke an yi wanka irin na yau da zafi din nan a yi wanka ko masalla in an azumi ne ma ba a azumi amma za a rama azumi ba a rama sallah kuma muna miki kyakkyawan fata Allah ba ki rayuwa mai kyau ki samu arziki ki zakka yanzu kuma za ki kame bakin ki ba za ki sha ruwa sai rana ta faɗi kimiyya da duk za mu ƙarasa wannan azumi tare da ke tare da ke menene sunan ki na da sunan ki na da na dibora wani suna ke suna musulmi binta na fatima sannan fatima binta ومنهم من يستمع إليه فجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنه أسكن كافرين من يستمع إليك akwai wanda yake sauraron karatunka lokacin da kake karatu yana sauraron ka a cikinsu akwai masu raɗuwa suna jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta za ta uku jadilunaka bayan sun ji karatun sai su zo suna jayayya da manzon Allah cewa ba a yi tashi ba za a yi tashi kiyama ba wa zai raya waɗannan kasusuwa su ko wasu da mutum hatta za ta uku jadilunaka ya gullun da kawaru sai ka ce ina za illa sadin da wani wannan abin da muka jinna ai ba komai bane sai tatsuniya da irin na mutan da maganganun mutan da ne kawai wa yasa waɗansu suka rubuta maza yake karantawa safe da yamma illa asadin lawali na kada wa abaitun lalle bukratan wasila haka suke ƙaryan suna faɗin haka wa minhum man yasbu ilayk wajalna ala qulubi kinatan yafqahu a lokacin da suke sauraron karatun kadin nan mun riga mun liƙe zuciyoyinsu da wani abin rufewa mun rufe zuciyar ko sun ji karatun karatun ba zai shiga wurin karɓa ba hatta idza ja'u ka jiyati wa ka sai zo wurin ga su ta jayayya da kai yaqulu allazina kafaru kafare wannan ka yaqulu allazina kafaru wato wasu zahiri ma wadal munbari maimakon yaqulu na sai aka ce kafirai sai su ce in haza illa sadir lawali wannan ba komai bane illa ta tsuniyoyi na mutanna wuce akwai waɗansu wanda suka yi ritaya ma'aikatan yau najeriya da ma'aikatan gaskiya da suka boko to suka ce don allah a roƙa musu gwamnati ko kuma waɗanda abin ya shafa don allah a ji tausayin su a tausaya musu yau kusan wata tara kenan ba a biya su haƙƙoƙinsu ba don Allah shekara tara to don Allah a tausaya musu ko gwamnati ko wanda abin ya shawa don Allah muna roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimu ne yarhamuhumur rahman duk wanda ji tausayin wani Allah zai ji tausayin sa don Allah ku ji tausayin bayin Allah nan masu iyalai ku ba su haƙƙoƙinsu kuna da kuɗi da yawa mun ji labari ko gwamnati kuna da kuɗi da yawa Allah ku ba su haƙƙoƙinsu
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يغلبون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم su mutanen makka waɗanda ba musulmi ba dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son sa saboda kyan zatinsa da kyan halinsa da da zama wasa mai amana mai adalci mai gaskiya duk abin da ake nema na kirki annabi yana da shi shekara arba'in din nan da yi ba taɓa samun wani mutum wanda yake aibata shi da wani abuwa su kansu ne suke kiransa muzammaman mai alkawari mai amana al'amin saboda haka suna son sa amma wannan abin da ya zo da shi shine ba sa so yanhauna anhu duk wanda zai taba shi za su yi damara cewa ne mutum ya taba muhammadu amma fa ba sa cin addinin sa za su yi damara cewa ne mutum ya taba muhammadu sai dai an bubbuge mu mun kwanta a ƙasa mun mance da iyalai da 'ya'ya sannan a taɓa jikin muhammadu danginsa kenan don su abu talib yana ce wa nuslimahu hatta nusarra haulahu wa nazhara an abna'ina wal hala'ini tabbi mu mika muhammadu wani abu ya same shi wallahi sai an kakka da mu mun manci mata da ƴaƴa sannan a taɓa muhammadu amma duk da haka ba su karbi abin da ya zo da shi ba yan hauna an suna hana mutane kar su taba shi wa yan auna an ko suna nesanta da abin da ya zo da shi ba sa so ce ya yi ƙarya a'a don sun zama bai taɓa yin ƙarya ba ya to wannan abin nasa dai ba gaskiya ba ne amma shi ba baya ƙarya wai yulikuna illa an fusan washuruna raba wannan abu guda ɗaya ne zan guda biyu annabi dai sun da kansu ce baya ƙarya bai taɓa yi ba amma wannan abun da yake faɗa shine ba gaskiya ba to yaya za a dangana masa rashin gaskiya kuma bai wa mutane ƙarya ba shekara arba'in sai zo ce yi wa Allah ƙarya ya ce Allah ya aike shi alhali bai aike shi ba wallahi Allah ya rantse da zatin da ce shi ne ya aiko shi Allah yana ce yasin wal qur'ani hakim innaka la minal mursalin ya sayyidan nasi ya shugaban halitta na rantse da zati na kai din nan wallahi kana daga cikin manzanni kullu ana ina rantsuwa ina nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sa ne ya za a ce abin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne amma shi mai gaskiya ne wa in yulikuna illa anfusahum duk wanda yake da wannan aqida ba ba wanda yake halakarwa illa anfusahum sai dai kawunan su ne suke halakarwa wa ma shukuruna ba san abin da suke na halakar da kai ne ba saboda haka dole a yadda da annabi mutumin kirki ne duk duniya ta tabbatar ba taba ganin mutum kamar sa ba wajen kin zatinsa da kyan halinsa da iya gudanar da jama'a har turawa su je ba to ganin haka ba irin irin siyasa irin ta Muhammadu har suna ce ba su taba ganin ko mutum mai tsafta ya koya mutanen sa tsafta kamar Muhammadu kullum in gari ya waye sai ya ce su wanke hannayensu sun tashi akwai jams a hannayen su wanke fiskan su akwai jams a fiskan su su wanke bakin su akwai jams wai alwala shine wannan annabi ya sa yana wanke jams saboda tsafta wai yulikuna illa muzan washirun ya kamata a shiga musulunci gaba daya a yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a yadda da abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne idan ilimin ka bai kai wani abu ba to kai kokari ilimin ka ya kai wurin karka ce ko waɗanne malamai sai sun sauko ƙasa inda ilimin ka yake a ba haka bane an gaya maka Allah da kaza ya gaya maka abun hawa goma ne duk inda hankalin mutum yake nan ilimin sa yake sai ya wuce gaba ilimin sa ya wuce gaba to ta yaya za a gangaro a dawo can ƙasa inda kake kana neman ma a buɗe maka musulunci annabi yana ce a dakata daga innar musulmi na musulmati zangon farko din innar musulmi na musulmati na farko din annabi ya ce min husni islamil mar'i tarku ma la yani kyan musuluncin mutum ya bar duk abin da bai dame shi ba to ka shiga abin da bai dame ka ba annabi ya ce musuluncin ka ba kyau yau shi kai makamul imani balle makamul kunuti balle makamul sirri balle makamul sabri ولو تريق يوقفوا على النيل فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين da za ka ga lokacin da za a halartar da su bakin wutan jahannama ya rasulullahi kai da ka ga mummunan abu ba na fatan ka ga wannan da ka ga mummunan abu za a kawo su ne bakin jahannama fagaru ya laita na nuraddu da ina ma wayo Allah ina ma da za a mai da mu duniya yanzu kan mun gani mun tabbata mun yi hankali a kai mu duniya za mu yi imani mu aiki mai kyau ya laita na nuraddu wala nukazzu bi ayati rabbina in an mai da mu duniya ba za mu sa karyata ayoyin Allah ubangijin mu ba wa nakunu minal mu'minin za mu zama daga cikin wanda suka yi imani ina ai an riga an dauki gada tsakanin lahira da duniya ita ma duniyar an riga an nade ta an jingire ina koma ba daman koma saboda haka jama'a kowa bai mai da hankali yanzu ne fa ake muke da lokaci idan mun mutu koko daga ajali ya zo ba sauran lokaci saboda haka kowa ya mai da hankali kada ka yadda wani dan ya wani dan ya sha giya ya haukace ya bar musulunci kai ma ya baka ka taba ka haukace ka bar musulunci ko kuwa musulunci ya ɗebi kaɗan ya bar saura kai ma ya ce kar ka wuce in ka wuce nan ka wuce iyaka ka wuce gona da iri ka yi rigama da masallaci a a ai musuluncin ba wai kaɗan ake ɗauka ba Allah yana udkhulu fi salmi kaffa ka shiga cikin musulunci gaba ɗaya ka yarda da musuluncin makami duk guda uku ka yarda da su ka yarda da islam ka yarda da iman ka yarda da isan ba zama za ka ce mu mu yadda aka wani abin da mu sani ba to ai dama wanda ake karantar da shi kan kullum abin da bai sani ba ake kawo masa
بل بلى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون بل ما هكا أبو يكبا maganar komawa duniya dai a batta ba zai yi ba an riga an gama maganar duniya yanzu maganar lahira ake shiga kuma yanzu har a bakin wuta ai magana ta kare bal ba haka bane badalahum ma kanu yakuna min qablu abinda suka zama suna koyewa da in ana maganar lahira maganar mutuwa maganar tashin kiyama maganar annabci annabi ku bar wannan magana ku bar wannan magana ku bar wannan magana kar kar ku bari a ji wannan magana walghaw fi la'annakum taghlibuna in sun zo maganar lahira ko maganar tashin kiyama ko maganar daraja Allah wadu ku kawo magana sama sama ku rushe maganar su ku hana su jin abin da ake faɗa walghaw fi la'annakum taghlibuna ma kanu yakuna min qablu gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar littafinsa da gaskiyar addininsa da gaskiyar annabcinsa da gaskiyar za a tashi ranar tashin kiyama a yi hisabi shi dama suke ɓoyewa ba sa so a ji wannan balle a hankalta kai ya waye a bi annabi din to yanzu kan gashi abu ya fito kuru kuru ma ka rufin kabu walau ruddu la adu limanuhu anhu wai suke cewa a koma da su duniya za su sake hali za su ba za su karyata ayoyin Allah ba za su aikata aiki mai kyau za su yi imani ƙarya suke yi ai ko an mai da su duniyan ma halin nasu na daɗin zai dawo balle ma ba za a mai da su ba la'adu limanuhu anhu da za su koma cikin abin da aka hana su din balle ba daman komawa duniya innahum lakazibun mutane ne makaryata masu ƙarya ko an kai su duniya ba abin kirkin da za su yi za su koma cikin halin su na da ne balle ba daman komawa
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ذاك في الأجرة التجانية سنكون riga tijaniya shiga ba a bari saboda dama Allah bai ce dole kowane musulmi ya da riga tijaniya ba sai wanda ya ga dama fa man sha'a ittakhadha ila rabbih sabila amma yana son kai zikiri da yawa yana son istighfari da yawa wasu limar rabbika bukratan wa asila wa kullu kaseeran la Allah tuzuna amma mutum ya dauka sai ya zama alkawari akan sa dole sai yayi mutum ba zai bari ba har rayuwarsa in ya karba ba a hada da wata dariƙa ba a zuwa ziyara wasu waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya dukkan waliyai muna so su muna girma amma ziyara bara ce ba za mu bar gidan mai gidan mu je bara gidan mu zan da alhali muna da komai a gidan mu sannan kulawa da sallah da yake cikin jama'a in jama'a sun samu girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa jam'in cikin jama'a in kun samu abokai kuma ba a san ta ba za ku iya na ba ku da irin shofi yanzu je koya muku yadda ake lazumi da wazifa walau ruddu da adu limanu wa annu idu da kalimun
وقالوا إن لا يتوجه فقالوا إن الله يسدني وما نحن بمقوسين وأنن كافران كما abin da suka ce in ya illa hayatun duniya ai ba wata lahira wannan duniya iyakarta kenan wannan ya zo ya mutu a aiki wannan ya zo ya mutu a aiki wannan ya zo iyakar duniya kenan babu wata lahira iyakar duniya ita ce komai da komai dama ba san lahira ba wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغ من العلم iyakan inda ilimin su ya kama kenan ba lahira sai duniya suka ce wa ma na rufe kusina ba wanda zai tashe mu ko za mu za a tashe mu ba kuma abun mamaki kullum gawayen da aka binne ne aka tashe su kuke cin abinci in ka ci tuwon masara yau to gawar masara ta bara ne aka binne a kabari Allah ya tashe ta ta zama masara ta bana kake cinta in shinkafa kake ci a bana to gawar shinkafa ce ta bara wanda aka binne a kabari Allah ya tashe ta ta zama shinkafar bana kake cinta haka in gero ne in menene ma don dai ka tabbata akwai tashi kiyama kai da kanka ne ka tona rami ka binne gawar masarar nan ka tona rami ka binne gawar shinkafar nan ka tona rami ka binne gawar geron nan ka tona rami ka binne gawar gyada ka tona rami ka binne gawar wake kana sauraron abin da Allah ga yi kai ma ka san ba za ka iya tashin waɗannan su komo su zama dawa gero mazara shinkafa gyaɗa irin na bara ba wake kana nan kana jira sai ga Allah ya fito da wasu irin ganyayen da baka san su ba ana bi ana bi ana bi ganyayen nan su girma kaɗan sai ga abin da ka shuka baran nan Allah ya tashe shi ya komo shi din ne ga ta gida irin ta bara ga ta masara irin ta bara ga shi gero irin na bara ga shi dawa irin ga ta dawa irin ta bara ga shinkafa irin ta bara kai kuma da kanka kai ne ka tona kabari ka binne su bara din ga shi Allah ya tashe su zo abincin ka na yau shi ne kake kake mamakin in ka mutu Allah zai tashe ka in ka ce in ka mutu ka lalace ka zama menene ka zama ya aza a tashe ka ita masarar da ka shuka ta bata mutu ta lalace ba har ma an turo maka an turo maka ainihin kwayar an zazzage ta an tura maka an turo maka fata kwayar ga ta a waje an turo maka Allah yana rike da ita shi ya san yadda zai ya dawo da ita baɗi in lokaci ya yi to haka kai din ma in ka mutu an binne gawarka wato buhun jikinka an binne shi mutumin yana nan yana hannun Allah Allah ya san inda ya ajiye shi lokacin tashin kiyama in yayi zai tashe kai din ne kuma ba wani ba wanda kullum gawa gawa yadda Allah ya tayar daga mutuwa ne muke ci sannan mu da kanmu muke tona rami mu bunne gawayen Allah ya fito da su ya maida su irin na bara muna ci bai ishe mu wa'azi ba wanda ya tada waɗannan gawayen masara da gero da dawa da shinkafa da wake da da gyada shine tada mutane bayan an bunne su ya masa wuya ba zai masa wuya ba to kowa dai an masa wa'azi in kana karyar tashin kiyama gashi dai kai da kanka ka san an yi tashin kiyama in kana karyata wuta to shi yasa Allah bai bar mu rabu da wuta ba dole za mu gasa abu sai da wuta dole za mu dafa abu sai da wuta dole za mu soya abu sai da wuta dole za mu yi kira wanda sai an yi kira ne ake zamu abubuwa sai da wuta ashe ba za ka yi mamaki yiwa in ake akwai wuta a lahira amma ta fi wannan zafi an haɗa mu da wuta kullum ba ma rabar don mu san dai wutan nan gaskiya ne an haɗa mu da cin gawayen abubuwan da aka bunne su a kaburburan su na bara su muke ci dan kasan dai ta da ta da matattu gaskiya ne qalu ya ridna nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu min mu'minin bal badala ma kanu yakuna min qabl wa law ruddu la adu lima nu anhu innahum lakazibun wa law taridu ala rabbihim qala alaysa hadha bi qalu bali wa rabbina so, وقالوا إن إلا الدنيا وأنا ننقصي لكن إذا مسلم في هكذا هننقصي في لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da yake faɗa cikin wannan larabci in da shi yadda tun daga zuciyarki har baki Allah shi kadai ne shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi komi shi ya yi kowa shi ke mallake da komi shi kaɗai ne ubangiji ba suke bauta shi kaɗai to shi ke kiyar da annabi bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addinin Islam kuma kin yadda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da wannan addini kamun zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko abun mamakin shi Isa yana da uwa ba shi da uba haka Allah yayi kamar yadda Allah ya muna da uwa muna da uba ya yi adam ba uwar ba uba kin yadda ku ne wala ji alhamdulillah yanzu kin zama musulma dukkan mu musulmi na duniya ɗan uwanki ne za ki je ki wanka a koya miki yadda ake alaula da yadda ake sallah irin wannan wanka da zaki na yau idan kin kwanta da mijinki dole sai an yi wannan wanka sannan ake sallah kuma akwai wani jini da yake zuwa wani mata ko wani wata yawanci ana kiran jinin haila wannan jini in ya zo ba a sallah a lokacinsa sai ya ɗauke a yi wanka irin na yau ɗin nan sannan a koma sallah in kin azumi ne a koma azumi shi yana nan ba a azumi ba a sallah a mene sunan ki na da Cina wanda suna ke so na musulmi Fatima inna Fatima Allah Fatima Allah baki da Allah baki da kudi ki je ki haji kuma ba a cin alabe muna nake ba kawo a tabbata ya koya
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون a su dariyawa wanda suka ce wa ma nahnu maqusina ba wanda zai tashe mu ba za mu tashi ba iyakan duniya kenan ana kiransu dariyawa da larabci ana kiransu eh, irin aqidar China da Rasha ko da yake su waɗannan sun yarda akwai Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa sun yarda amma ba za su bauta masa ba sun ce ba su gada ba dodanni suke bautawa dodannin su suke a kusatar da su Allah amma sun ce magana tashin kiyama kan babu to وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وجهوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ya rasulullah da za ka ga lokacin da Allah zai tsaye da su a gabansa ga wuta ya nuna musu alaihi azabin haq yanzu tashin kiyama da kuke ƙarya ne yanzu bai zama gaskiya ba wutan da kuke ƙarya ne ga ta ba ta zama gaskiya ba a fasirun amantum la tusirun yanzu wannan ma sihiri ne da aka ce Muhammadu yana sihiri yana muku rufa ido ga tashin kiyama ya zo shi ma sihirin ne ga wuta a gaban ku za ku shiga shi ma sihirin ne warauta da zuwa larabin kara warauta da izu zuwa larabin kara ne ta azabil haq shi wannan ba gaskiya bane karu bale kara ba zo suka ji haka ne tashin kiyama ya zama gaskiya wuta ta zama gaskiya ko mun neme kuma da mu duniya an ce ba zai yi ba kara Allah ce fa zuku azaba ba sauran wata magana sai dandanan azaba kai ku dandani azaba wato ku sha azaba bima kuntum takfuruna saboda kafircin da kuka yi a duniya kila a lahira ba abin da ake samu a lahira sai abin da aka tura tun daga nan duniya wato ba a yin ciniki a lahira ba abokantaka da za a kulla a lahira ta yi amfani tun daga nan duniya ake yin ciniki a sai aljanna a biya inna la hashtari min anfusahum amwala bi anna lahum jannata amma in ka je lahira kace zaka sai aljanna ba zai yiwu ba kuma tun daga nan duniya ake daukan jagora wanda zai kai ka aljanna din alatin lawi mazin babu ne ba da adu illar muttaqina wato idan ka yi aboki ka yadda da Allah ya yadda da Allah zai maka jagora a cikin addini ya fi ka sanin addini kuka zama ƴan uwan juna in wal iswatun to wannan ƴan uwantakar ita ne da amfani a lahira amma ƴan uwantakar da aka hada dama ƴan uwantaka ga yadda take guda biyar ce zumunta iri biyar ce akwai zumuntar da ba kamata ita ce zumuntar addini tana ka wurin numfashin nan inda kowa ke ce hu hu hu hu Allah Allah ko to wannan zumuntar ita ce babban zumunta wanda in babu ita ta addini na tsakanin uwa da ɗa ko uba da ɗa babu gado tsakanin su daga wannan zumuntar ita ce kadai mai amfani a lahira sauran zumunta guda hudu duka in ba wannan din ba za su yi amfani ba sannan a komo zumunta ta ƙasa da wannan zumuntar ta kaɗin a dawo zumuntar zuci ita ce zumunta ta mama ta zumuntar aihuwa to ita wannan zumunta tana da amfani a duniya amma ba ta da amfani a lahira sai an hada da ta sama din ta imanin daga nan kuma sai zumunta ta kuɗi wanda wurin ciki kenan inda ake ake maganar zakka din nan to ana mutum zai ce wannan mai gidana ne shi ya bani jari shi ne bani aiki shi ne yake min kaza da kaza akwai zumunta ai su ne manyan mu ai su ne abokan bizne za mu ne ƴan uwan mu akwai wannan zumuntar amma ba za ta amfani a lahira ba in ba wancan zumuntar ta sama ta addini akwai zumunta ƙasa da wannan in an ƙasa da ciki kenan zumuntar surkuta kenan kowane surkin mutum danginsa ne Allah ya yi wa mutum ɗan adam shi kaɗai ke da wannan daraja dangi iri biyu nasaban wasira to wannan zumunta ta surkuta tana da amfani a duniya amma ba za ta amfani a lahira ba in babu addini ciki da ƙarshe sai zumuntar gwamnati zumuntar mulki kenan dama mulki shine a taka da kafa a danne da hannu shine mulki to wannan zumuntar tana da wannan su ne ofisa namu su ne na sama da mu su ne na gaba da mu shine ma ya ɗauke ni aiki shine ma ya babu ci gaba akwai zumunta a wurin amma ba ta da amfani a lahira sai a duniya sai dai in ta haɗu da ta addini a can sama to za ta yi amfani dukan za su yi amfani amma ban da zumuntar addini ba wata zumuntar da take amfani a lahira saboda haka yi kokari a ƙarfafa zumuntar lahira innamal mu'minuna ikhwa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyul mu'minin wanda ita ce zumunta mai amfani qala laysa hadha bil haqq قالوا بلي وربنا قالوا ذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون sai ku dandana azaba saboda kafircin da kuka yi a can duniya قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرنا
خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرنا ها؟ يا حسرتنا على ما فرنا فيها ها؟
وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون amma ko duk wanda ya ƙaryata tashin kiyama cewa za a tashi ranar kiyama za a gamu da Allah wanda ya ƙaryata wannan tashin kiyama da gamuwa da Allah wannan yayi asara hatta idza ja'at musta'atu baktatak yana nan ya ya dauka kai maganan banza ne tashin kiyama wani irin tashin kiyama ba wani tashin kiyama daga mutum ya mutu an gama da shi kenan me za a yi me za a yi ba wani tashin kiyama sai ran da ciwon ajali ya kama shi ga mala'iku sun zo suna ce masa yau ka kaɗe duk abin da malamai suka faɗa din nan sai ka gani sai ka ga wulakanci yau ولو تيزدادوا فيهم غورات الموت والملائكة بعد أي آخر أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون yau za ka gamu da ƙanƙanci da kulakanci duk abin da wani suka faɗa za ka fiye da shi sai sun ga wannan a lokacin ne kam da sun ce ƙarya ne walautar izin zalimu na قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة sai lokacin da tashin kiyama ko na mutuwarsa shi kadai ko na mutuwar duniya gaba daya bagtatan a cikin hujja don kowane mutum mutuwa ta zo masa ne a cikin hujja ko mai rashin lafiyarsa ina kauna zai samu sauki zai samu sauki don wani ya ciwo irin fiye da wannan ma ya tashi shi ma zai tashi duk lokacin da ta zo masa sai ta zo masa a cikin hujja haka tashin duniya zai zo mana cikin hujja hatta za ja nusa doka tsadu ya hasratana ala ma farranna fiya sai kaje yana ihu yana kuka yana karan nadamar da yayi na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hasratana ya asaramu ya nadamamu a yadda muka muka yi sakaci ba mu bi gaskiya ba muka yi sakaci yadda muka yi sakaci ba mu bi gaskiya cikin duniya ba wa hum yamiluna awzarahum ala zuhurihim in sun je lahira wai ba nauyin zunubansu ne kadai suke ɗauka ba har nauyin mutanen da suka hana su shiga addini har nauyin mutanen da suka koya musu sharri hum yaminuna awzarum ala zuhurihim suna ɗauke da kayan zunubansu ala sa ama yazinu amma ko abin da suka ɗauka yayi wannan kayan suka ɗauka mai nauyi yayi muni tun da ke kaya ne na zuwa wuta
وقالوا قد قد قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإن
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله abin da ya fara kai da kiyya da tun daga zuciyar ki har baki ki Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komi shi yayi kowa shine ubangiji mu mana komi shi kadai muke bautawa shi da kiyya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya koyi da wannan addini da muke Islam kuma kin je kin yarda Yesu wato Nabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya masa wani abin mamaki ne ba irin na mutane ba shi Allah ya masa uwa bai masa uba ba yadda ya annabi Adam ba uwar ba uba yadda ya Hawwa uba ta da uwa a kin yadda da mun ka fara ta alhamdulillah yau shi ke ne yau kin zama musulma ɗan uwan mu gaba ɗaya duk musulmin duniya ɗan uwan ki ne yanzu zaki je ki wanka koya miki alwala da sallah akwai sallah biyar kullum za a koya miki yadda zaki kuma wannan irin wanka da zaki yau irin sa in kin kwanta da miji ki sai kin yi wannan irin wanka sannan ki yi sallah kuma ko wani jinin haila da yake zuwa wajen mata kullum wata yawanci wannan jinin in ya zo ba a sallah a lokacin sa sai ya kare an yi wanka in ya kare za a sake wanka irin wannan wankan da aka yi irin ne kuma ba a cin alade mai sunan ki na da sunan ki na da kamun yau
mike yanzu kuna ruka yanke yanzu ka ga
sunan musulunci shi kashe ɗaura rukayya ko to ai rukayya sunan mun an baki sunan rukayya Allah ya taimake ki Allah ba ki shawara kawo matasan ba kuna da kyau wannan وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون za ku shiga ɗari da tijjaniya dukanku to ba ku kaɗai ma ko wanne wanda yake nesa ba sai ya zo da ba inda ba ishar din ya ɗauka ma zai nemi mukaddami ya koya masa yadda yake yi kowa ya ji ma in ya nemi in ya ɗauki shar din yake ya yadda ya karɓa na ba shi ɗari da tijjaniya ya nemi mukaddami ya gaya masa yadda ake lazimi da wazifa wa kuri ba rabbi ka mukarrin wa azilan ya yi na muku la zikiran kasiran wa sabbi mukarrin wa azilan riga tijjaniya ba dole bane kan kowane musulmi sai wanda ya sa kansa Allah ya ce inna hadhihi sabila faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila amma in an dauka ya zama dole saboda suka alƙawari suka nuzuri in an shiga ba a fita ba hadawa da wata dariƙa ba ziyartar wasu waliyai saboda suke cikin dariƙa za a kula da sallah rika yake cikin jama'a in an samu jama'a ne za a girma iyaye za a girma za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in an samu jama'a kuma ba a shanta ba za ku iya na ba ku daga cikin jami'a ya koya muku yadda ake yi lazimi da wazifa da zikirin juma'a ga muku shakin jauhara أهم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو يا كو جماعة الدنيا Allah yana gaya mana kar mu yadda mu rudu da duniya ta ruɗe mu ta raba mu da babban babban rabo wanda yake wajen Allah a lahira kuma hayatud dunya menene ne rayuwar duniya ma ne illa la'ibun wa sai wasa irin na ƙananan yara wanda ba su da sha'awa da wasa na manya masu sha'awa in ka ji lahu wato wasan manya kenan masu sha'awa in ka ji la'ib wasan yara kenan wanda su iya ba san sha'awa ba wato an ɗauke shi daga wasa da yawo lu'abu lu'abu da wasa da ƙasa wasa da gare wasan yara kenan wasan manya kuma wanda yake akwai sha'awa ciki iyakar duniyan kenan wasa irin na yara ƙanana da wasa irin na manya menene duniya har za ta yaudare ka ta raba ka da lahira kar ka yadda ka rabu da lahira wani ya fi tsaye wani hau wani daru la sai ta khairu lillazi yatabun Allah yana rantsuwa da za ta je wallahi wallahi gidan lahira ya fi mutum ya zaɓi gidan lahira ya fi in dai shi mai tsoron Allah ne ji tsoron Allah ya zaɓi gidan lahira wallahi haka din ya fi wani daru la sai ta khairu lillazi yatabun gidan lahira ya fi ga mutane masu tsoron Allah wani bawan Allah yana ce ita lahiran nan da ita ce aka gina da ginin tabo aka yi rufin kwano ko rufin ciyawa amma za a zauna ciki ba tsoro ba bakin ciki ba fita gidan duniya kuma aka gina ta azurfa da dina da zinariya da kowane kayan alatu amma ga bakin ciki ga tsoro kana cikin jin daɗi komai ya yi daidai kuɗi ya ishe ka komai yana ina tafiya daidai kawai kana zaune sai ka ji labari a rediyo sai kai da kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kenan bakin ciki ya samu ko kuma wani ya bugo maka waya kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakin ciki ya samu ko da su mutanen ka sun haraka ko da dukiyar ka sun haraka zaman duniya kenan ko yaushe ka ji daɗi ka saurara rashin daɗi yana zuwa zaman duniya kenan saboda da duniya aka gina ta da zinariya da azurfa mai hankali ya kamata ya zaɓi lahirar da aka gina ta da taɓo amma za a dawwama ne babu bakin ciki ba tsoro balle ita lahirar ce aka gina ta da zinariya da azurfa da kayan aladun da babu irinsu a duniya ba ma irin abubuwan da suke lahira ba su taɓa ma shigowa cikin tunanin ɗan adam ba saboda kensu da kayansu وما الحياة الدنيا إلا ري ولا ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون والله إذا الله لا يافي ومتاني ما تورن الله أجي تورن الله أسامي إذا الله لا أجي تورن الله kada abi yaudarar duniya ba wai an ce ka rabu da duniya ko ka rabu da cin abinci mai kyau ko gida mai kyau ko mata masu kyau ko suturu masu kyau ko shimfiɗa mai kyau a'a ba shi aka hana ba wannan ka dama domin ka aka yi Allah ya ce bai kawo wani jin daɗi a duniya ba sai don muminai قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة a lahira ne dai ba wanda zai sa wa mumine hannu a cikin jin daɗi amma duniya ka kowa zai sa hannu tun da yake ramaniya ne in ba da iko ya ce akan tebur ma ya je ya ce juji in an zubar saboda haka a mai da hankali a ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa ya kiyaye kansa kuma maganganu annabi yayi mana wazi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya auna maganarsa in yaji ba zai iya faɗin alheri ba to ya yi shiru in za ka yi magana ka faɗi alheri in ba za ka yi faɗin alheri ba to ka yi shiru kuma kar ka shiga abin da bai dame ka ba in ka shiga abin da bai dame ka ba to annabi ya ce musuluncin ka din bayi da kyau min husni islamil mar'i tarku ma la yani wani ya fi zalai wani hau wani dara ta kusurin ta gudu afada ta akidu me yasa ba za ku hankalta ba ne ku zaɓi lahira akan duniya قل نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون قد نعلم انه ليؤذنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجهدون يا رسول الله كيف اقول قد حقيقه نعلم ناسني ان جل ناسن ناسن innahu la yuzinuka alladhi yaqulun maganganun banzan da suke faɗa maka na san suna bata maka rai cewa wai Allah bai aiko ka ba kai mai sihiri ne kai ba mai hankali bane kai menene kai mai abin da ka zo da shi ba gaskiya nun na sani na san wannan yana bata maka rai kai hakuri ya rasulullah innahu la yuzinuka alladhi yaqulun fa inna wa suna ce la yukzibunaka ba za dangana maka ƙarya amma abin da ka zo da shi din ne dai ba gaskiya bane لقد نعلم انه ليذنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجهدون اما سوى ان مياقون الظالمين دومين وقت الظاهر ne ولكنهم ليس اكثر ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون سنا موزم آيوين الله سنجي آيوين آيوين دي زود سوني سوني abu da suke faɗa ba gaskiya bane amma annabi shi kan baya ƙarya bai taɓa yin ƙarya ba na san irin wannan yana ɓata maka ƙarya sai kai hakuri kada manta ne ran laraba za mu daure karatu mu mutane su zo ko ina da ko ina muna gayyata su zo a karbi addu'a ku zo ana karban Allah yana karban addu'a lokacin da aka yi taro saboda alqur'ani kowa ya zo da bukatun sa ya roki Allah da kansa mu taru mu roki Allah gaba daya kowa Allah biya masa bukata Allah kiyaye mu kiyaye mana kasar mu ya kiyaye sai mana addini mu da mutuncin mu ya samu zauna lafiya ya saukar da albarka kowa da mu wasu Allah zai yaye masa albarka wannan alqur'ani muna gayyata kowa da kowa ranar laraba mu zuwa Zabin zakka na kuɗi na bana sun faɗa mutanen banki ne suke bara mana kullum bana ma sun faɗa amma bai halarce ni ba a yanzu
sai mutanen gidan ainihin da can wurin hukumar gidan ilimi sun zo suna wato cewa ga ma jama'a ko wanda ya yana da yakin duro zai zo a duba shi kudi dubu uku da ɗari biyar ne za a biya kudin gwaji amma kudin aiki ba za a biya ba kudin dubu da ɗari biyar kuɗin menene kudin gwajin me gwajin ido to yanan yanan ido Na.
to to
don wasu abubuwa wanda barayi suka da shi a hanyar gabancan da za a yi da kullaci sa su ce da addu'a wanda ya rasu a wannan Allah ya ga musu alaji ga dukkan mutanen mu da suka rasu sannan akwai daga nijewa da suka dora cewa samun shayi masu addu'a wasu sun kawo samun shayi mai yayan su addu'a wasu kuma sun kafa ke so an yi shayi su addu'a addu'o'in su a yawa duk mai neman addu'a wanda ya zo da wanda ya aiko da wanda ma yana so a yi masa addu'a bai samu zuwa bai samu aikowa ba za mu yi addu'a Allah biya mana bukatun mu duk gaba ke nan Allah ba mu la- lafiya da wani masu neman tajiri suna ba ga duk da mun- an musu tajdidi duk mai neman tajdidi an masa tajdidi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah yana cewa ne jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabanta imanin ku da yawan faɗin la ilaha illallah Allah ya mana gafara ko bayan Allah su kawo a ne sa su ana addu'a Allah ya saka mu da alheri Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka shi wannan mu da alheri Allah ya ji mu maza da mata rayu da matattu Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya kiyaye mu kiyaye mana kasar mu kiyaye mana addini Najeriya saukar da albarka ce masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun mu gaba ke da nasu namu albarka na sallallahu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya dauka musulunci ya dauka wasu dauka musulunci الورد عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر وارفع كل وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.